أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أيها مسلمي muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya ba mu ikon sauke wannan farali na asuba a cikin jam'i da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya karfafe mu kai da mu da yaran mu gabaki daya ya sanya musu albarka a yau muna safiyar lahadi 14 ga watan safar hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana 1446 wanda ya daidai da 18 ga watan 8 na shekara 2024 miladiya kamar yadda nuka saba karatun littafin ta hazibun tashilil aqidatul islamiyya har yanzu ma za mu ci gaba yau za mu tashi shafi na 45 kuma yau shi ne darasi na 31 insha Allah muna cikin bayanin fa'idodi da amfanin imani da alƙada'u walƙadar mana hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala da ƙadarar Allah subhanahu wa ta'ala kan bayinsa mana amfanin yarda da ƙadarar Allah abinda Allah ƙadara bawa wai hukumta a kansa bawa ya rungu wannan abin hannu biyu malam haushe ya kuma yarda daga Allah ne kuma ya nemi sakamakon abun Allah subhanahu ta'ala to wani abu yana da fa'ida sosai mun karanta kaɗan daga cikin fa'ida mun karanta fa'ida ta farko ta biyu ta uku za mu tashi ta hudu kace fa'ida ta farko shine yana ƙara yana nuna cikar imanin bawa ga Allah subhanahu ta'ala na biyu yana nuna kamala ta rukunan imani ga wannan bawa na hakika ya cika rukunan imani kamar yadda mazala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na uku bawa zai samu rayuwa rayuwa wata ke ingantacciya zai kasance rayuwa sa'ida rabi'an kenan zamu tashi na hudu kwa gani shafi na 45 أن المؤمن الذي يجعل الإيمان بالقضاء والقدر أمام عينيه ويتذكره عند كل عمل يريد أن يقوم به يحمله ذلك على أن يقتصر عند فئله لأسباب لحصول على ما يريده من جلب المرغوب أو للتخلص من مكروه على الأسباب التي أباها الله تعالى يتي أن المؤمنين فائدة تاهد توا مؤمني allazi yaj'al al-iman bil qada'i wal qadari amama ainihi wanda ya sanya yarda wanda ya bada imani ya bada yarda da kadarar Allah da hukuncin Allah mana shine sanya su a amama ainihi a gaban sa duk mumini namiji ko mace ya yarda cewa duk abinda Allah subhanahu wata'ala ya hukunta masa ko kaddara masa ya karbe shi hannu biyu biyu ya amuntu wa ya tasakkaruhu inda kulli amalin yuridu an yaquma bihi kuma ya kasance wannan mumini ko mumina yana tunawa da shi a kowane lokaci da zai wani aiki duk lokacin zaka yi wani aiki ko zaka yi wani abu kana hadarto da wannan abun a zuciyarka cewa wannan abun sai in Allah ya yarda ne zan zaka iya wani abu sai in Allah ya hukunta ni a'a ko kuma wannan abun addu'a ne wani abu da kake fata idan Allah ya hukunta zaka samu zaka samu idan Allah bai hukunta zaka samu ba zaka samu ba duk yanda kake son abu saboda haka yahmiluhu zalika ala an yaktasira inda fi'lihi to wannan abun zai sanya shi ya takaita a lokacin da zaka samu zaka aikata wannan abu li asbabin ga wasu sabubba lihusuli alama yuriduhu domin samun wannan abin da ke ma'ana sai ka riki dalilan da ya sanya Allah subhanahu wataala ya ce in aka yi za a samu wani abu ubangiji ya ce a roƙe shi ne sai ka dage da roƙo ka mai da al'amari ga Allah subhanahu wataala ne sai ka dage a'a ka je kai Allah misali dukiya kake nema wani abu to Allah subhanahu wataala ya ce to a riki asbab kasuwanci sana'a na halal ba na haram ba sai ka riki wannan abubuwa lihusuli alama yuridihu domin samu akan abin da yake bukata min jalabin min jalabil marhub aw litakhalis min makruh domin mutun ya jayo ma kansa wani abu da yake kwadayi mai kyau ko na alheri ko na lada aw litakhalis min al makruh ko kuma mutun kana yi ne domin ka barranta ka kubuta daga wani abu wanda yake abin kyama wanda baka so alal asbab duka sai mutum ya taƙaitu akan sabubba allati abaha Allah ta'ala akan sabubban da Allah subhanahu wata'ala ya halatta ba zaka rike sabubba na haramun ba a sabubba wanda suke na halal fa masalan inda ma yuridu al-husul ala mal yasluku turuqul kasb al-mubah gashi ce malan ga misali duk mumini mai imani wanda ya rada Allah ya rada abinda Allah subhanahu wataala ya kaddara ko ya hukunta a kansa ya yarda manzon Allah ya bada gaskiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace to lokacin da kake buƙatar li husuli ala malin kana buƙatar wata dukiya ya suluku durqul kasabil mubaha to kaga anan me zaka yi sai ka shiga hanya ka kama hanya ta halal ta neman wannan dukiya ita ce hanyar sana'a hanyar kasuwanci kasuwancin da yake na halal ko sana'ar da take ta halal waya shi da ni baturukul kasabul muharrama kaga sai ka nisanci duk wata hanya ta haram wannan haramun ne ko da ana samun dukiya a gunta to amma Allah ya haramta manzo sallallahu alaihi wasallam ya haramta to sai ka nisanci abu misali a yanzu kaga mutum yana son dukiya amma sai ka shiga sira kwaya to kaka ka san ka shiga hanyar haram hanyar da kai ka san ba za ta bulle maka ba hanyar da ko a nan duniya ba kama ka ka san ka hadu da ubangijinka domin ana daya ko a bari ma a ba ko komi ba ka haukata da 'ya'yan unguwarku ko 'ya'yan garinku 'ya'yan musulmai to wannan haukata da kai ne sakamakonka yadda baka san ɗanka ya haukace to haka na wancan bai san haukace me zan ya na baka ba ɗanka bai sha ko ka ɗauko ka haukata da waɗansu ka gashi hanya ce da zata baka kuɗi amma kai ka sani wannan kuɗi haramun ne haramun ne ila yawmul qiyama a an duka ke nema to doki sana'a wadda ke ta halal ka shiga sai da abinci su gero ka haɗe shinkafa kaga sana'a ce mai halal لأنه يعلم أن ما كتب الله له من المال قبل أن يولد سيأتيه لا محالة domin mai imani ya san cewa abinda Allah ya hukumta maka na dukiya tun kana cikin cikin mahaifiyarka bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sa'idun aw shaqiyun tun mutum yana cikin mahaifiya za a rubuta masa arzikinsa ajalinsa dan wuta ne ko dan aljanna ne to idan Allah ya kaddara za ka yi dukiya to la mahalata dukiyar nan sai ka yi ta wa anna ma lam kutab lahu min al mal lan ya'tihi abinda kuma Allah bai rubuta maka ba na cewa zai ka samu dukiyar nan duk yanda ka kai da zafin nema ba za ka same shi ba lan ya'tihi bai zai zo maka ba walau bazala kullu asbabul muharrama ko da ka sanya ka hada kuma ka kaya da hanyoyi na haram ba za ka samu abin ba lihusula alaihi dan ka samu wannan haram din to ba ka same ta ba wa kazalika inda ma yuridul insanu ilaj min maradin haka nan kuma lokacin da mutum yake bukatar waraka da wata rashin lafiya aw lusulu ala wazifatin ko mutum yana bukatar samun wani aiki fa innahu yasluku turqul mubah kenan abu alama mumini kake alama mumina kake sai ka kama hanya wadda take ta halal hanyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya hadda manzonsa suka halatta maka shine wa kazalika inda ma yuridu al-insanu ilaj min maradin aw al-husul ala wazifati wa inna suluku turuku al-mubaha wa yajtanibu turuku wa wasa'il al-muharrama sai mutun ya nisanci hanyoyi da ayyuka waɗanda suke na haram ko abubuwa da za su kai ka zuwa ga haram لأنه يعلم أنه لن يحصل له شيء من الشفاء أو وظيفة أو غيرهما إلا ما كتب الله له saboda haka domin ka san ba za ka samu wannan waraka ba ko wannan aiki da kake nema ba a gairihuma ko waɗansu su da ke bukata illa ma ka taba Allahu lau sai abinda Allah ya rubuta maka to idan haka ne to dami zaka bata ma kanka lokaci ka ɗauki abin da yake ba daidai ba hanya wadda ke ta haram ka kama hanya wadda ke ta halal shine alama cewa kana da imani kuma imani na gaskiya alama cewa kina da imani imani na gaskiya ma'ana mutum ya bi hanyar da Allah ya ce da manzonsa sallallahu alaihi wasallama ya dora al'ummarsa akai wa qad sabata an abdullahi bin abbas annahu rakiba halba rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yawman domin duka waɗannan bayanai da muka yi muku mahala ya ce haƙiƙa hadisi ya tabbata kuma hadisin daga bakin abdullahi bin abbas sahabi ɗan sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ƙara musu yarda annahu rakiba halfa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawman wata rana abdullahi ɗan abbas ya hau bayan abin hawa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana manzo Allah ya goya shi akan abin hawansa wa qala lahu sai manzo Allah ya ce mishi fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya faɗa ma Abdullahi dan Abbas shi kuma Abdullahi dan Abbas yana goye a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan dabbarsa kaga wannan na nuna mana irin karamci manzo Allah yana taimakon wani ya dora shi a bayan dabbarsa kaga ashe abu alheri kana da abin hawa ka taimaka ma wani wanda baya da shi a lokacin suna cikin tafiya suke hira da manzo Allah sai manzo Allah ya ce mishi ya gulam ya kai yaron inni muallimuka kalimat ta ni zan sanar da kai wasu kalmomi wasu kalmomi ne ihfazullah yahfazuk ka kiyaye Allah ka kiyaye dokokin Allah ka bi umarnin Allah ka bi umarnin manzon sallallahu alaihi wasallam ya hafaz to wallahi za ka zama lafiya domin Allah zai kiyaye ka zai kula da kai zai kare ka mana cisan alais in dai ka bi Allah to ka gama komi ba sai ka nemi kariya ba Allah zai kare ka da kan komi ba sai ka nemi karho ba ka nemi kambu ba ka yi ba kawai ka bi Allah sak abinda Allah yake so ka yi abinda Allah ya hana ka nisanta abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar ka aikata na hani ka hannuwa na biyu yace ihfazullaha tajidhu tijahaka ka kiyaye dokokin Allah ka bauta ubangijinka bisa ga da'a ga biyayya tajidhu tijahaka ma'ana zaka samu ubangiji a gaba da kai duk inda kake kafin ka isa ubangijinka yana nan a kullum kana cikin kulawa ta ubangiji ma'ana ihfazullah tajidu haka ka kiyaye Allah zaka samu Allah a gaba da kai ma'ana ka kiyaye dokokin Allah ka yi wa Allah da'a zaka samu Allah a gaba da kai ma'ana shine wani karin magana da malama Bahaushe ke cewa watsa ruwa dan ka taka dan shi tsaya ka bauta wa Allah to duk halin da ka samu kanka to ubangiji zaka same shi a gurin a gida kake a daji kake a rami kake a ina kake ubangiji yana gaba da kai wa iza sa'alta fas'alillah sa'annan kuma idan zaka roƙa ka roƙa a wajen Allah idan zaka nema ka nema abun Allah gurin da zaka nema ba tare da an kosa da kai ba gurin da zaka nema a ce ƙara nemi ƙari a ƙara maka babu gori ba a cewa kuma an gaji da kai sa'annan kuma allan idan ya baka babu kuma wanda ya isa ya hana ka idan kuma ya hana maka kuma babu wanda ya isa ya baka to dan me zaka wahalar da kanka nema agun Allah ko a gurin wani yake a nema wajen Allah Allah shi zai tilasta shi ya kama ka wa iza sta'anta fasta'in billahi kuma in zaka nemi taimako nemi taimako a gun Allah subhanahu wa ta'ala ka nema a wajen kowa kada ka wahala da kanka da ka nema a wajen Allah an kare shi ya san ya dabara da zai yi maka ya zai yi duka ka nema a gun Allah subhanahu wa ta'ala wa'alam ka sani kun ga wannan tsantsar tauhidi ne ake karantar da mazamu da mata manzon Allah yake karantar da wannan yaro Abdullahi ibn Abbas ya ce ka sani annal ummata cewa duniya ga baki ɗaya al'umma lawishta ala an yanfa uka idan da za su haɗu su tattaru su ce suna so sai sun ɗaukaka ka sai sun amfanar da kai sai sun maida ka wani abu abun kwatamce lam yanfa uka illa bi in karkata bahu Allah laka wallahi ba su isa su amfani ka ba da wani abu sai abin da Allah ya rubuta maka lillawfil mahfuz ma'ana idan Allah subhanahu wataala bai kaddara ba zaka zama wani abun ba ko sun taru duniya ta hadu ba sai sassan maka ba walau ishtama'u ala an yadurruka haka kuma da duniya za ta hadu akan cewa ba ta kabnaka ba ta yi da kai sai an kaskantar da kai sai an walakantar da kai Allah subhanahu wataala kuma bai kaddara ba kai walakantacce ne ko kaskantacce ne ba lam yadurruka ba za su iya cutar da kai da komi ba illa bi shay'in kad kataba Allahu alayka sai abinda Allah subhanahu wataala ya riga ya rubuta maka in kaga da wani abu ya same ka ko wani na cutarwa to da man dishiya yana cancin lauhul mahfuz Allah ya riga ya kaddara amma abinda Allah bai ya kaddara ba wallahi ba isa wani ya sashi wani ya cutar da kai ko ya kaskantar da kai ko ya wulakantar da kai rufi atil aqlam wannan magana da nake maka tunin alƙalamma an ɗage su babu zancen koma a baya babu ribas wacin fatil sof haka kuma takardun sun bushe babu ci a bari a ƙara ko a sabulan ko babu sai dai shafi a shekaga musulmi na ƙwarai mumini na ƙwarai idan ya tsaye akan wani hadisin ya huta magansa ka nema agun Allah ka nemi tsari agun Allah ka nemi kariyar Allah ko ka nemi taimakon Allah ka kare wa sabata an abdullahi bin mas'ud haka kuma hadisi ya tabbata daga abdullahi dan mas'ud annahu qala yace iza dalaba ahadukum alhaja idan ɗaya ku ya nemi wata bukata falyatlubuha dalaban yasiran in za ka neme ta to ka bukace ta ka neme ta nema wanda yake mai sauki kadda mutum ya zafa ba ka gani ko duniya kai wannan abu in baka same shi ba ko babu Allah bai maka ba kai in ba wannan ba uriya a wannan yana daga cikin nuna karancin imani kai ka kawo a tattamai wannan abu kawo idan ka arifa kai ko sai wannan abu ina fa inna ma lahu ma qaddara lahu domin ka sani fa kana da abin da Allah riga ya kaddara maka ne ko kina da abin da Allah riga ya kaddara miki wala yati ahadukum sahibahu fa yamdahu fa yaqta'u zaharahu haka kuma kada mutum ya zo ya dinga samu wani ya dinga barkwanci ba barkwanci ba bambadanci yana ta yabansa shine fa yamdahu mutum yana san kira wane dan wane wane wane ne kaza kaza ina bai dacewa ka ziga shi ya hau ka ziga gwaiwa ta hau kaya kana ziga mutum kana sa mishi girman kai toron giwa mai kaza da sa su wannan haramun ne ka kai shi wani matsayi na haram ka sa mishi girman kai sa'an kai kuma an ɗauki abu an baka akan kuma ƙarya haramu kaga anan ka ci haram kuma ka ka halaka da dan uwanka fa yamdahu fa yaqta zahru ka dinga yabansa to ka ka karya masa baya ka yanke bayansa ka yanke alaka su da ubangiji ka sanya masa girman kai mai girman kai kuma aljanna kuma mai girman kai baya shigarta domin zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kasance yana da daidai girman kai daidai kwaya zara ba zai shiga aljanna ba sai fa idan ya tuba ya gyara ya hudda wannan girman ka to saboda ka zuga bawan Allah shi kuma ya hau to haramun ne khamisan muna iya kara a karasa biyun ko khamisan na biyar أن المسلم لا يعجب بنفسه عند حصول مراده saboda haka musulmi kada ya jiji da kai lokacin da ya ga wata bukatarsa ta samu ko ta biya wala ya kulu hasala haza shay'u bi sabab muharati wa zakai kada mutum ya ce ai wannan abu da na samu saboda ai basirata ai ni mutum ne kwararre intellectual ina da basira ina da kaifin hankali saboda haka na samu wani abu da saboda iya gwanan cewa ta ni gwani ne ai nema na ake ƙasa da ƙasa li'annahu ya alamu anna husuluhu ni'matun domin mai imani ya sani cewa samun wannan abun wata ni'ima ce da hukun ubangiji wata faddul minallahi kuma wata falala ce Allah ya maka ba karfinka bane ba dabararka ba kafin ka waɗanda suka fi ka gwanne nawa in iyawan ne in kasuwanci ne kafin ka taso ma duduna ka za ana cima wani alhashi wa annan laha ƙarƙadara wa sha'a an yi asula lahu hazashe ka sani cewa allah ne ya riga ya ƙaddara wannan abu kuma yana so zaka samu ne idan allah bai so ba kai saka samu ba fi hazal waqti a wannan lokaci wa katabahu ta'ala lahu kuma Allah ya rubuta masa wa huwa fi badani ummihi Allah ya rubuta maka hakan kuma tun kana cikin cikin mahaifiyarka wa qaddara Allah ta'ala asbaban lil husuli shine da kazo duniya sai kuma Allah ya kaddara maka sababba na samu wani abu ashe ba gwanin ka ne ba ba kwarewa shine muhara ba kwarewa kace ba wa zakai kuma ba kaifin basirarka ne kaifin hankalinka ba ne nawa da ƙarfinsa ka samu mutum da ƙarfinsa amma bai da shi sai ga wani miskini ma kuma Allah ya bashi wani da ilimin bai da shi you know kuma masu ilimin sai ka dawo kuma ka zama kwantabulin dan wani alhaji wanda shi kuma ko i bai sani ba to sadisan na shidda annal muslima la yakhafu min qata'i rizqihi cewa musulmi kada yi tsoron yanke arzikin shi wala min mauti wala min mauti ko kuma shi tsoron mutuwa inda qiyamihi bima aujabahu Allah ta'ala alaihi idan har ka tsaya ka bayar da abin da Allah ya wajabta maka ya kaddara maka to kada ka ji tsoron komai kada ka ji tsoron mutuwa kada ka ji tsoron yanke arziki in dai kana rike da Allah kana da'a ga Allah kana biya ga Allah subhanahu wataala kada ka damu dan ka rasa abin duniya kuma haka ba za ka damuwa da mutuwa ta zo domin ka riga ka sani Allah ya kaddara kullu nafsin za'iqatul maut kullu man alaiha fan me ake bukata me sakamako kyakkyawa a can rukon ubangiji da'a Allah almuttaqin tsoron Allah subhanahu wataala to idan ka rike wannan to kada ka ji damuwa dan ka rasa waɗannan abubuwa min al'amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar na daga umurni da kyakkyawa da kuma hani da mumuna wa min jihadi fi nafsi kuma kada ka ji tsoron yin jihadi da kanka ma'ana ka bada kanka ga Allah subhanahu wataala لأنه يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله أن يصيبه كساني cewa babu abin da ya isa ya same ka sai abin da Allah subhanahu wataala ya kaddara ya rubuta cewa zai same ka duk abin da kaga ya samu to Allah ya riga ya kaddara ne sai same ka wa anna ma lam yaqdirhu ta'ala alayhi lan yusibahu duk abin da Allah bai kaddara maka ba kuma abin wannan bai sai same ka ba walau ishtama al khalqu kulluhum kulluhum ko da halitta ga baki ɗaya duniya ta haɗu ga baki ɗaya li'iƙa izalika alaihi domin su abuka muka wannan abin su ya same ka in Allah bai kaddara wala ba su isa ba to da me zaka dinga wahalar da kai kanka da me zaka dinga wahalar kanki murke Allah wa qad nasaba ila amiril mu'minin ali ibn abi talib haqiqa an jingina wannan baiti zuwa ga shugaban mumunai Ali bin Abi Talib Allah kara masa rada annahu kana yaqulu inda qitali yana fada a duk lokacin da aka je wajen jihadi fi sabilillah yana fadan wannan baiti min ay yawmin min ay yawmay min al maut awfar a yawmin lam yaqdir am yawmin qadir yawmin la qadara la arhabuhu wa min al maqdur la yanju al hazar yace min ay yawmay min al maut afir waɗannan bai ce kullum yana rere su idan an je jihadi ya ce to wai a yau in na ce na ƙin jihadi fi sabili na ƙin yaƙi me saboda tsoron mutuwa ko ya ce to wai wani kwanuka ne guda biyu da zan tsere ma a cikin waɗannan kwanaki in ka ce bari ka je jihadi saboda ka a kashe ka zaka je yaƙi fi sabili an ka je ai zaka mutu to in ka ƙi zuwa ya tutuwa a cikin kwanuka guda biyu da Allah ya kaddara ma bawa to wanne ne ka zaka gudu min ayyomai min almaut afiru daga cikin wani kwanuka ne na mutuwa zan gushewa a yawmin lam yaqdir aw yawmin qudira yinin da aka kaddara cewa zan mutu ko kuma yinin da ba a kaddara ba shine zan gudu ma wanne ne shin akwai kaddara akwai wanda zaka guje ma dan adam zai iya guje ma ko ta kaddara idan Allah ya kaddara yau in nan zaka mutu baka isa ba sai kai Allahumma kufir abuna adam Allah cikin dan uwan mu dan uwan mu latijan mu mala adam ku diba bawan Allah nan haka akai sallar asuba da shi ya koma gefe gindin waccan fila ya zamna kowa ya gani anan yana zaune can akai karatun nan da shi amma ba mu sallah azhar da shi ba kamar daga sama Allah shi kansa Allah gafarta masa Allah sa ya huta kuma abin da kowa shaida nan masallaci shine farko zaka zaka same shi a bakin masallaci yana jira abu da shi da dan shi to wannan fa ita ce shaida da zaka bi ka haka can makwabtan shi wacce masallacin haka shi ma wannan shaidar an tabbatar karatu da shi ake komai ake da shi to haka fa rayuwar nan abinda ka aikata na alheri shi zai bi ka to wanne ne za ku ma Allah da ya yi ranar mutu za ku ma ko kuma ranar da ba'in ba ta zon ba wacce ta kadar za ku guje ma yomin la kadar la'ura ihibu ya ce yinin da Allah bai kadara ba ba nan wani kwarshi ne ko wani tsoronta wa minal maqduru la yanjul hazaru kuma duk iya taka tsatsainka baka isa ka guje ma ba kadara ba shi ai wani waye gari aibiri ne bai taka fitsa to amma kuma firin ba zai isa ya tsere ma kuma ranar da Allah ya kaddara ya mutuwa ta zo masa to kuma nan me zaka diga Allah ya kaddara ranar tana nan zata zo ashe hankali babban hankali shine mu koma ga Allah subhanahu wataala mu rike Allah mu yi abin da Allah yake so mu nisanci abin da Allah ba ya so shikenan ka huta kai maganin mutuwa shine ko la mahalata zai ta zo to me abin tsoro abin tsoro ka je wa Allah subhanahu ta'ala ba tare da ayyuka na kware ba shi na abin tsoro ashe kaga wata dama ce wannan ta bamu dama ashe in gyara ka gyara ki gyara mu kai ka fi kowa sanin abin da kake wa Allah mara kyau ke ma kin fi kowa sanin gyara ka huta sai ka ji ka baka shakunta da tsoron da ake an kin abin kirki ne ana saban Allah ana kwane-kwane ana kaza-kaza da sauransu Allah kare mu sai mu tsaya anan da fata mu kanta daidai Allah tara mu cikin ladan abdan kuskure Allah ya fi mana bukatocin mu na alheri Allah ya biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata wasubhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh